الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna ashirin ga watan ramadan a hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu muna kuma goma sha biyu ga watan hudu ko sha daya sha daya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na kofar arewa a cikin garin gumel a ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda allah maɗaukakin sarki ya hore kafin ɗan tsaiko da muka samu mun tsaya ne da karatu a kan aya ta hamsin ta arba'in ko falabista sinina fi ahli madiyana ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي ina ga anan ne inda muka kwana a karatu yau da izinin Allah maɗaukakin sarki idan malam ya karanto za mu tashi a kan faɗin shi mai tsarki da buwaye idan har an taɓa akunka bi ayati wala taniya fi zikri na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري جيكا إن جاء الله مطوك تنسركي أنت كي موسى إن وأخوك دتنقوناك النبي هارون بآياتي دعايونا ولا تنيا في ذكري ai wala ta tahawana fi zikiri kada ku yi rauni a wajen ambatona awala ta ba fi zikiri kada ku yi rauni a ambatona in ba manta ba sakon farko Allah madaukakin sarki ce da annabi Musa idhab ila fir'auna innahu tagha to bayan yayi addu'a akan a sanya mashi mataimaki cikin gidan shi Allah ya ce ujita su laka ya Musa sai ce masa izhab anta wa akuka bi ayati wala tanya fi dhikri kai da dan uwan naka ku je da ayoyina zuwa ga fir'aun kuma kada ku yi rauni kada ku gajiya a wajen ambatona ku ambace ni sosai wannan duk wanda yake da wani muhimmanci ko wani sako ko wani nauyi to yawan yadda ya dage da ambaton Allah madaukakin sarki da tunawa da shi yawan yadda zai samu agaji da taimakon Allah maɗaukakin sarki cikin wani aiki nashi izhaba ku tafi ku biyu ila fir'aun zuwa ga fir'auna inda bawa lalle ya wuce gona da iri a wajen ayyukan safan shi baga fil kufr wa baga fil isyan ya wuce gona da iri a kafirci ya wuce gona da iri a sabon Allah maɗaukakin sarki duk sako da ake yayi na ƙarshe duk kafirci ya kai ƙololuwar kafircin da ake ya ma kore babu Allah sai shi in kuma akwai to shi ne babban Allah shi ne Allah maɗaukaki sai Allah ya ce to ya wuce gona da iri tunda ya wuce gona da iri za ku je mashi fa kula da mu kaulan layyina ko gaya mashi magana mai sauki amfanin ambatan sifar fir'aun da annabi musa da harun zai cikin taimaka musu a wajen isar da saƙon shi sanin ɗabi'ar wanda za ka mu'amalanta ko wanda za ka kirawo yana da tsaurin kai don haka ba zai so magana shi ma ta tsaurin kai ba yana da ji da kai ba zai so magana ta ji da kai ba yana da isa ba zai so da magana ta isa ba sai Allah ya gaggabtar da annabi Musa da cewa fa qula lahu qawlan layyinan ku biyun ku gaya mai magana wacce take mai taushi la'allahu yatadhakkar wata ya tunatu ya wa'azu aw yakhsha ko kuma ya ji tsoron Allah madaukakin sarki qawlan layyinan da za a gaya mai shi anan abin kulero cikin wannan aya din fa qula lahu qawlan layyinan amma cikin suratul nazi'at ne ko ala taka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى حتى كلو من دبي جاء مشي سيد الله مدوك تركيا جاء مشي إذا ذاك جاء مشي مشي هل لك إلى أن تزكى ko kana da sha'awar gyara ɗabi'u da gyaran halayenka ta zakka wa ahadiyaka in jagorance ka ila rabbika fa takhsha zuwa ga ubangijin ka sai ka bi tsoron shi kamar da Allah ya ce maka da Allah ya tazakkaru aw yakhsha na'am qala rabbana innana nakhafu an yafruqa alaina aw an yatgha قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال فأنه موسى دعارون إن جبائي سكة سيد الله مدوكتين يا ربنا يا أبيتكم إننا نخاف منا جوكم أن يفرض علينا kar ya wuce gona da iri a kanmu kar ya yi ajeranci a kanmu ma'ana kar ya muna barna da ta'asa au an yaɓawa ko kuma ya yi ɓarawa sun san ƙarfin mulkin shi da ƙafaitar sakaci da yake da ita da haka sai suka tunatar da ubangijin sigar kamar addu'a ce da neman mafuta a wajen Allah na ɗaukaki innana na kafu an yafruqa alaina aw an yafruqa sai amsa mun da cewa la ta kafa kada ku ji tsoro innani ma'akuma lallai ina tare da ku ma'iyatar khassa tare ta musamman duk abin da muke yi Allah maɗaukakin sarki na tare da kowa a kowane hali amma kuma yana tare da waɗansu bayan shi tarayya ta musamman kamar da ya tarayya da annabi Musa da Harun a nan gurin ina ni ma'akuma asma'u wa ara kamar da ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Abubakar Siddiq إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا sannan masu yariya mashi cewa lalle ina tare da ku asma'u ina jin duk abin da zai faɗa asma'u ina jin duk abin da za a faɗa a kan kuma ina jin abin da za ku faɗa mashi wa ara kuma ina ganin abin da zai gudana da matakin da za ku ɗauka da wanda zai ɗauka na'am فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى نعم فأتياه الله يتفجمش an riga an ba su garanti ba abin da zai faru fa tiyahu ku je mashi fa kula ku biyun ku faɗa mashi inna rasula rabbika mu manzanni ne daga gun ubangijin ka shi da yake da awar ubangiji sai kuma aka ce a gaya mashi ga manzannin ubangijin ka inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila ka saki bani isra'ila a tare da mu wannan kuma dama da muka wuce a baya ana ta azabtar da banu isra'ila suna bauta a gidan kibbawa tsawon shekaru yanzu sakon annabi musa a bauta wa allah maɗaukakin sarki kuma a bawa kowa yancinsa a daina bautar da banu isra'ila fa arsil ma'ana banu isra'ila wala tu'azibuhum kada ka azabtar da su ma'ana a daina azabtar da su daga wannan rana kad ji'naka bi ayatin min rabbik hakika mun zo maka da aya mun zo maka da alama mun zo ma da shaidar da take nuna cewa mu manzanni ne daga gun ubangijinka wa salamu ala man ittaba al-huda aminci yana tabbatuwa ne ga wanda ya bi shari'a na'am إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى na'am kada ji'naka bi ayatin min rabbi mun zo ma da ayoyi daga ubangijinka a nan gurin Allah madaukakin sarki bai faɗi labarin ayoyin ba da siffata su din amma a wasu surorin Allah madaukakin sarki ya kaddara annabi Musa ya nuna masa wannan ayoyi ya saki sandar shi ta zama maciji kuma ya gani ba dabo ba ne ya sa hannun shi ya ga haske ya tabbatar ba dabo ba ne ba to lokacin da ya musu da kuma suka ɗaga daga matakin sako na farko matakin magana da zance sai kuma suka shiga mataki na tsoratarwa ina ƙarfi ya ilaina tabbas an fa mana wahayi an sanar da mu annal azaba azabar ubangiji tana tabbatuwa ne alaman kazzaba akan wanda ya ƙaryata alqur'ani ko ya ƙaryata manzanni wata walla ya juya musu baya bai imani ba na'am قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى نعم فإنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى عندنا مقولة آيوين تبدا النبي موسى سكة مش sun ambata annabin ubangijin fir'auna sau biyu qad ji'naka bi ayatin min rabbik mun zo maka da ayoyi daga wajen ubangijinka kuma sun gaya mashi inna rasula rabbika mu manzannin ubangijinka ne da sai fir'auna yake so ya ɗauke hankalin al'ummar shi ya ɗauke hankalin mutanensa cewa ba har yanzu shi ba ubangijinsa bane suke magana sai ya juyo ke tambayar su annabi musa bacin duk an nuna ayoyi an nuna mu'jiza sai ya ce famar rabbu kuma ya musa to kai annabi musa da harun wane ne ubangijin naku yanzu bai yadda ba shi ubangijinsa ne bai yadda ba sauran al'ummar misra ubangijinsu shine ubangijinsu annabi musa sai ya ce ku biyun da kuke wannan magana famar rabbu kuma to wane ne ubangijinsu so a nan gurin shi yasa duk lokacin da mutum zai yi jayayya idan bai yi taka tsantsan ba sai a bar abin da ake batu a kansa sai a koma wani kuma sai a ƙare ba tare da an samu natija ba yanzu ji yabo daga wajen ubangijin fir'auna ne sai fir'auna yake tambaye sa wane ne ubangijin ka sai bai hada da kansa ba to in ka ba da ansa to ya bata ansa shi famar rabbukuma ya musa wane ne ubangijin ka kai annabi musa sai annabi Musa ya ba da sabon da zai amsa tambayar kuma ya haɗo da tambayar ma da ba a yi daga ciki ba qala sai ya ce rabbuna ubangijinmu da ni annabi Musa da Harun da kuma kai Fir'auna da mutanensa rabbuna allazi a'aba kulla shay'in khalqahu shine wanda ya ba wa kowace halitta siffarta da tsarinta kulla shay'in komai shi ya bashi tsarin shi na halitta ko mahara ko bai shigo da wannan halitta wannan shine ubangiji ne to tun da yake masa kullu shay'in khalqahu kowane abu shi ya halitta shi shi ya bashi tsarin shi to wannan ya hada da hashi fir'aunan da ya zade kansa a cikin tambayar kamar da hukuma ya musa shi kuma annabi musa sai da shi cikin aya rabbuna allazi a'ata kullu shay'in khalqahu thumma hada kamar da yazo cikin suratul a'la alladhi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wanda ya halitta ya daidaita halittar tasa qaddara ya tsara halittar fa hada kuma ya dora kowace halitta akan abin da zai tsara abin da da Musa ke nufi a nan gurin kowace halitta ka gani to Allah ya bata siffar da ta dace da ita da kuma tsarin da shi ne za ta yi daidai da shi wajen rayuwa yadda aka yi dan adam sai aka ajiye mishi abin da zai yi daidai da shi a tsarin rayuwa yadda aka yi dabbobi aka yi musu abin da zai yi daidai da su a tsarin rayuwarsu dan adam aka tsara mai abincinsa da yadda zai nema dabba abincinsa da yadda za ta nema ta san menene guba a gurinta dan adam ya san menene guba a gurinsa dan adam koyo ya ga abinci in nasa ne ya san nasa ne in ba nasa ba ne ya san ba nasa ba ne in zai cutar da shi zai gane in ba zai cutar da shi ba zai gane a ba kullu sai in kalbahu kuma ala
قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى na'am har yanzu fir'auna ya kware a wajen jayayya kuma haka duk mai da'awa idan bai kware ba to a haka ake rusa mai da'awar shi yanzu annabi musa ya ce mashi ubangijinsa ne ne ya halicci komai ya tsara wa kowace halitta tsarin da za ta yi tafiya a kan shi fir'auna yana rike da annabi musa ya gaya mashi inna qad uhiya ilayna anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla ubangijinmu ya mana wahayi duk wanda bai yi imani da wannan saƙon namu ba to akwai azaba ta ƙaryatawa da jiya baya dai akan wannan saƙon nashi to sai fir'auna yake so ya haɗa nabi musa faɗa da mutanen misra sai ya ce fa ma barul qurunul ula to menene halin mutanen da suka shuke galibin in kai da awa akan sunna in ka zo da gyara ka gyara wani kuskure to tambayar da za a masu a ce to iyaye da kakanni ba da suka mutu to idan mutum bai taka tsantsan ba sai an ka tambayar wani ya ce suna wuta wani ya ce kafirai ne wani ya ce yan bid'a ne wani ya ce kaza ne irin ansar da fir'aun ya so annabi Musa ya fara shi qala fa ma balul qurun al-ula sai ta to me halin mutanen farko da suka shiga tun da kafi a duk wanda bai imani da annabcin ka ba kona ne za a yi to wanda suka mutu kafin ka zo ya za a yi ba ma ba da koro da kula sai annabi Musa ya ce masa ilmu halin da rabbi al'ummar da ta shuke ilimin halin da suke ciki na wajen ubangiji la yadhillu rabbi wala yansa ubangiji na baya jahinta baya jahin walayensa kuma baya mantuwa kowane hali al'umma da ta shuɗe suke za a yi musu azaba za a ba su aljanna za a yi musu gafara za a yafe musu za a kama su da laifi yana wajen ubangiji na ilmu ha'in da rabbi ne kitab la yadullu rabbi wala yansa
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى na'am alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan ubangiji wanda baya manta yake shi wanda ya sanya muku kasa ta zama tushe gida gida yanzu yana ƙara bayani akan ubangijin da ubangijin firawo alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan ya sanya muku kasa ga tan ashin da kuna kallon ta wa salaka lakum biha subula ya kudda muku hanyoyi a cikin ta nan hanya ta bi nan nan za ta je guri kaza nan za ta je guri kaza wa an zala min sama'i ma'a ya kuma sako da ruwa daga sama fa akhrajna bihi da wannan ruwan Allah ya ce muka fidda azwajan aure min nabatin na tsirai shatta kala daban-daban wannan ruwan in yanzu ba Allah ya ce muna fidda ciyayi da tsirai da amfani aure-aure kala daban-daban wannan yana nuna isa da mu'jiza ta Allah madaukakin sarki wannan tsirar da ciyayin da Allah madaukakin sarki ya fitar sai ce kun ko ƴan adam ku ci wal au al'amaru kuma ku reni ko cibarci dabbobin ku da su yasa ya fitar da a cikin abin da ƙasa ke tsirarwa dan adam yana da abinci dabba tana da abinci wani lokacin dan adam ya ci kwayar dabba ta ci karma wani lokacin dan adam ya ci ganye dabba ta ci ganya kamar a kara na hatsi da dawa masara dan adam ya kwashe kwayar sai ya bar wa dabbobinsa karmami in an mutum kwayar in an nuka ko an turfa an gyara ya ɗauke garin kuma sai ba cika da cutar ga dabbobin shi in kuma ka duba kamar ganye na salat sai ya ci zuma inda su ci hulu war'a wa al'amuru dukkanin nau'ikan dabbobin da Allah madaukakin sarki ke fitarwa ko dai zama kuna da abinci ku da dabbobin ku ko ku kuna da abinci ko dabbobin ku kuna da abinci kullu wara'u an amra inda fi zalika a cikin kamar wannan da ayat akwai ayoyi ne wurin muha ga waɗanda suke da hankali da nutsuwa hankalin da yake cire girman Allah na lokacin
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Allah ya ce minha ita wannan kasar da ake magana a kanta Allah ne ta'ala da kuma al'arba mahadan sai Allah ya ce minha kalakala daga cikin ta ne muka faru halittar ku ita ta halittar annabi Adam alaihi salam Allah madaukakin gaskiya halitta ne daga turbaya wa fi hanu idukum kuma cikin wannan kasar ne idan na dauki rayuwar ku an dauke numfashin ku cikin ta za a sake dawowa abin da ومنها نخرجكم تارة أخرى كما تلو ندبا أكلو ندبا إذا ما أتى شأن القيامة أكلوا في ساتكين أهو ذكر cikin ƙasar da za mu fito Allah madaukakin sarki ya tattara mu a wannan filin na alkiyama wa minha nukhrijukum taratan ukhra ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى Allah madaukakin sarki yake tabbas a raina mu ayati mun nuna wa fir'auna ayoyinmu kullaha baki ɗayan ayoyinmu ba kazzaba amma ya karyata da su wa aba kuma ya yi girman kai bai karɓi wannan ayoyin namu
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى na'am madadin imani sai ya mai da cewa abin da duk annabi Musa ya nuna masa sihiri ne don haka zai gwada sihiri da shi ma irin sihirin mutanensa yana da rufani a nan wurin sai da man karatun yau sanarwa ce a kan mun dawo insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi a kan inda yake a rikana da kusa yake na yin arzina da sihirin ya Musa abin da muka faɗa ya zama da sai dai Allah madaukakin sarki ya amfani mu da shi wanda muka yi kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu ya gyara mu maka aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kafin mu cike da addu'a akwai uwa a garin da Allah ya mata rasuwa hajjar mu ba ta yi karatu a jiya muna addu'a ga ubangiji Allah ya tsanta Allah ya tsara mana Allah ya dawo ta mata da uwa da abokan arziki ta da jikoki muna addu'a ga ubangiji Allah ya tsara mana da ya ba ku rabu ita kuma Allah ya dawo ta mata da abokancin ta dukkanin iyayen mu da kakannin mu da ɗan'uwa da suka riga mu da mu ya ubangiji da mu da abuwa da ya ce mu Allah ya dawo ta mata duka rahama da take cikin wannan wata ne albarka اللهم تعالى بنفسك وعمرك وسافرك على كتابنا الدين وسوء عند رسولنا ولا وأن تجيك ومسكين مباطل لا في أولين على تباطل لا ألا ولد تزكي تصور عن أمر رأينا سبحانك اللهم وبحمدك نعم أطيب هدى أيوب كما وإتما ذلك ما هدى من سنة رسولنا فانا لا إتما هنا أدرى